الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwana wata 27 ga watan biyar shekara ta 1437 hijiriya wanda shi ne dace da bakwai ga watan uku shekara ta 2016 a miladiya muna darasi na hudu a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wassalam aya ta 25 za mu tashi insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka 26 aya ta 26 ko darsi na na darsi na biyar aya ta 26 insha Allah ta'ala a wannan tafsiri mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da yake sabuwar gandu yau za mu tashi bayan faɗinsa wasaba kalbaba ka iya farawa daga nan nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين lokacin da suke sauyin zance tana neman shi shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam akan ta yi alfasha da shi da ya yadda wasu taba kalbaba suka ruga da gudu suna ainihin wato fuskantar kofa a wannan lokaci yayin da yusuf ya ga wannan mata za ta kai shi ga halaka sai ruga da gudu gudun da yake da ya je bakin kofa wa qaddat qamisahu min duburin ta yaga masa rigarsa ta baya min dubur ana nufin min khalf ana cikin wannan yanayi wa alfa ya sayi da haladal bab sai gashi sun haɗu da mai gidanta mijinta a bakin kofa kafin ma yayi magana sai take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su menene sakamakon wanda ya nufaci mummunan abu zina da iyalinka ya kai mai gida kafin ya bada ansa sai ta ce illa an yusjana aw azabun alim kawai aje a daure shi a sashi a kurkuku aw azabun alim ko kuma a yi masa azaba mai raɗaɗi a yi masa duka da tsumangu yayin da yusuf ya ji wannan magana da matan nan ta faɗa kala hiya rawadatni an nafsi sai maza yake cewa a'a ita ta neme ni ita ta neme ni akan kanta طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت ta buƙaci na yi alfasha da ita naƙi na ruga da gudu yusuf bai so ya faɗi wannan magana ba amma da ya ga za ta yi masa sharri ko ta masa sharri sai ya ƙoƙari ya yi magana bai yi shiru ba kamar yadda ya yi shiru a lokacin da ake ƙoƙarin ƙulla masa sharri ko lokacin da ake ƙulla masa makirci da shi da 'yan uwansa. Allah ya ce wa shahida shahidun min ahliha sai ga wani mai shaida ko hakimi mai hukunci daga cikin iyalan gidan wannan mata suka yi shaida suna goyon bayan ko yayi shaida yana goyon bayan yusuf alaihi salatu wassalam malamai sun yi saɓani waye ne wa shahida shahidun min ahliha dinnan waye wannan mai shaida daga cikin iyalanta da ya shaida sa'id bin jubair da imamu dahak suka ce Allah ne ya nuna mu'jiza irin ta annabawa a wannan rana yaro ne karami yana cikin zanin goyo kawai Allah ya bashi dama ya yi magana ya ce sam sharri aka yi wa yusuf makirci aka yi wa yusuf riwaya ce daga al'aufi daga abdullahi dan abbas kamar yadda ibn jarir al-tabari da abu sheikh da ibn abi shaiba da ibn munzir suka kawo wannan riwaya kamar yadda ya zo a cikin addurrul mansur ya zo a hadisi manzon Allah yana cewa takallama arba'atun wa hum sigar ibn mashiqat ibnatu fir'aun wa shahidu yusuf wa sahibu jurayj wa isa ibn maryam alayhi salatu wassalam manzo Allah ce mutane guda hudu sun yi magana suna yara ƙanana dan gidan mai tajewa fir'auna kai kun san fir'auna mai masa tajin mai tace masa kai ma mace ce mutum ɗaya aikinta kawai ta rinka tajewa fir'auna kai to Allah ya kaddara sababi ya zo ɗanta ya yi magana yana karami yana cikin zanin goyo annabi ya ce wa shahidu yusuf da wannan wa shaida shahidun min aliha wanda yi wa annabi yusuf shaida shi ma ya yi magana yana dan jariri wa sahibu juraij haka kuma da sahibin juraij abinda ake nufi da sahibin juraij shine wannan juraij da aka kisasa cikin sahih bukhari bawan allah da aka yi masa sharrin zina to dan da aka ce shi ne sababin haifarsa shi ya yi cikin shegin aka haife shi to sai ya magana ya ce sam babansa wane ne ba jiraiju ba haka da isa dan maryam alaihi salatu wassalam to wannan shi ne kauli na farko cikin maganganun malamai shi wa shahidu shahidu min ahli hadin nan wani yaro ne karami ya yi magana wasu kuma suka ce a yaro ne karami dan gidan kawun matar wasu malamai irin su imamu hassan da imamu ikirma da imamu katada da imamu mujahid dukkansu suka ce ba yaro ba ne babban mutum ne mai hikima mai iya zance shi wannan shaida ne wasu kuma suka faɗi wasu maganganun ba wannan ba mai shaida dai ya faɗi shaida Allah bai faɗi waye mai shaidan ba ba kuma bautar da mu sai mun gane waye mai shaida ɗin ba amma dai an samu shaida ya ce in kana kamisuhu udda min qubulin idan har rigar yusuf alayhi salatu wassalam ta yage ta gaba ne a duba a ga rigar yusuf ta gaba ta yage ko ta baya ta yage idan har rigar yusuf ta yage ta gaba ne fasadaqat to matan nan gaskiya ta yi gaskiya ta faɗa shi ya neme ta wal iyazu billah wa huwa min al shi kuma yana cikin waɗanda suka yi kuskure abin da ya faɗa ba daidai ba ne amma wa in kana qamisuhu qudda min duburin idan har rigarsa an ga ta yage ta baya fa kazabat to lalle wannan mata ƙarya ta yi kuskure kuma ta yi ba daidai ta faɗa ba wa huwa min as-sadiqin shi kuma yana cikin masu gaskiya ya ce aje a duba annabi yusuf bai san da wannan mutumin ba ba shi da alaka da shi allah ya kawo shi shaida kisa aka ce duk lokacin da ka tsaya akan gaskiya da yardar ubangiji allah maɗaukin sarki zai kawo maka wanda zai taimaka maka allah zai baka wanda zai yi maka shaida na gaskiya falamma ra'a qamisahu qudda min dubur yayin da shi mijinta ya ga rigar annabi yusuf ta yage ne ta baya daga nan ya gane makircin matarsa ya kuma gane barrantar yusuf kala sai ce da ita innahu min kaidi kunna lalle wannan al'amari lalle wannan aiki min kaidi kunna yana daga cikin makircin ku da kaidin ku ko mata inna kaida kunna azim lalle kaidin ku lalle makircin ku mai girman gaske ne to wannan cewa inna kaida kunna azim din magana waye waye faɗa sarkin mijin matar kenan ko kuma Allah ne faɗa inna min kaidi kunna sai ce inna kaida kunna azim wasu suka ce a wannan shi sarkin shi mai gidan shi ne ce inna kaida kunna azim shi kansa ya san mata suna da mugun makirci wasu kuma suka ce a zancensa ya kare cin a can Allah ne yake cika zance ya ce inna kai da kunna azim lallai kaidinku makircin mai girma ne wannan yake nuna mana lallai ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron kulle-kullen mata ka ji tsoron Allah ka ji tsoron sharrin mace ko yarka ce ƙwarai kuwa ka yi taka tsantsan matarka wallahi za ta iya yanka maka sharrin da baka tsammani sai an yi da gaske don Allah ya ce ƙur'ani ya faɗa inna kaida kunna azim lalle kaidin kukuma ta yana da girma mace kisa annabi ya ce aini ban ga mai tauyayyen addini mai tauyayyen hankali wanda take tafiyar da tunanin mai tunani da mai ra'ayi ba irin mace duk yanda ka kai wallahi sai mace ta fitar da kai daga hayyacinka sai ta tashe ka daga manufarka sai ta juya ka ka zo kana yin wani abin da ba shi bane za ta iya yanka maka abin da baka taba tsammani ba kar wani ya zo ya ci ba ai mun fa karfin su inna kai da kunna azim Allah sa mu fa karfin su Allah ya ce ai addu'a ne ai ko ba cewa ne mu bukarfin su ba cewa ne Allah samu bukarfin su Yusuf arid an hada Allah ce Yusuf ya Yusuf arid an hada ka kau da kai gabarin wannan zance kada ka ambata shi ga kowa hatta kada wannan magana ta yadu kar ka damu da shi uzurinka ya bayyana barrantarka ya fito fili wastaghfiri li zambiki ke kuma ki nemi gafarar zunubinki wasu malamai suka ce shi mai gidan ne yake gawa Yusuf kai hakuri ka kau da kanka kada ka damu da wannan abu ke kuma ki nemi gafarar zunubinki tubi ila Allah ki tuba zuwa ga Allah innaki kunti minal khati'in lalle kin kasance cikin masu yin kuskure malamai wasu suka ce wannan maganar ta shi wannan shaida ne da ya shaida wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam daga cikin ma'anar wastaghfiri li dhanbiki aka ce abinda ake nufi ki nemi mai gidanki kar ya yi miki hukuba ki nemi ya yafe miki lalle kina cikin masu kuskure masu zunubi masu laifi kin nemi saurayi matashi da bai taba aure ba kin nemi ki lalata shi kin nemi ki ha'inci mai gidanki ki ha'inci mai gidanki kuma ki lalata annabin Allah yayin da ya nemi ya kare kansa sai kika yi masa ƙarya so ki nemi afuwa wannan ba daidai ba ne yanzu dai kun ga abu ya bayyana dai annabi yusuf bai wannan abu ba ko kuma mai gida ya gane sharri aka nemi yusuf da shi ko ashe zai iya yiwa matar gida ta nemi yaron gidanta ko ba ka bane masu gida a kiyaye wanda suke ajiye samari a gida a kiyaye a sa ido a kan mata a kula da su a mai da hankali a kan zirga-zirkansu da mu'amalolinsu ba tuhuma ba ce ko almajiri ne a gidanka da yake maka wanki ka rinka lura da yadda matarka take mu'amalar shi ko yaranta ne mai mata aike ko dan aike ko direba lallai a sa ido wannan babbar mace ce matar sarki ma ta nemi yaron gidanta wanda siyo shi suka yi a kasuwa kuma wannan ha'inci yana faruwa yau da gobe yan mata a gida an samu direban gida yana lalata da su direban da yake kai su makaranta yana zina da su yan mata a gida an samu suna lalata da almajirin gidansu mai yashe kwata mai musu wankin kaya mai musu wanke-wanke mai wanke kayan babansu an samu yana barna da su matar gida an samu ta nemi mai mata bayan fulawa a yi haƙuri ba tonan asiri nake ba a ci gaba
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أي سيزن شيء داغري wannan mata ta yi abun kunya kun san mata da gulma mata suka ji labarin nan sai gashi Allah ce wa kala niswatun fil madinati wasu mata masu yawa a cikin madina al'amari na yusuf ya yadu a wannan madina ana nufin misra mata suna fada a garin misra wasu ka ce madinatu ainu shams ne matan wannan gari suna ta yada suna cewa a imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi yanzu matar sarki gaba daya turawidu fataha tana neman yaronta an nafsihi akan kanta akan kansa tana neman yaron ta yayi lalata da ita kai qad shaghafaha hubba lalle soyayyarsa ya lullube zuciyarta lalle tara ta da sansa shine shaghafaha hubba asalin kalmar ashagabu ashighafu a larabci wata fata ce mai sauki da take lullube zuciya to anan abin da ake nufi sun ari kalmar shagafu din ne wato suka ce soyayya ta lullube zuciyar matan nan soyayyar yusuf ta lullube zuciyar matan nan kamar yadda wannan fata ta lullube zuciyar dan adam ka inna lanaraha fi dalalin mubin lalle mu muna ganinta tana cikin bata mabayyanin bata matar sarki ta bata matar sarki ta yi kuskure matar sarki ta yi abin kunya yau ga matar sarki tana neman yaron gidanta kar ku manta fa wannan sarki ba ma musulmi ba ne tun a wancan lokacin suna ganin zina aibu ne zina abu ne mara kyau zina mummunan abu ne ba yau kamar mu da muka mayar da shi ya zama ruwan dare ba zina da maza da mata kuma musamman mata aure su da ya kamata a ce sun kubuta daga wannan bala'i amma wallahi wasu suna cikin wannan abun tsundum mace mai gidanta ya tafi neman abinci kasuwa kwana ɗaya kwana biyu ta rinka bin mazan unguwa suna lalata da ita mace mai gidanta ya tafi cirani ta je ta nemo abokinsa yana ɗauke mata kewa mace mijinta ya amince mata ta je aiki oganta a wajen aikin ta ya rinka nemanta ya ba ta dama ta yi aikin asibiti ashe tana da alaka da wasu likitoci ko ma'aikatan asibiti suna barna da ita akwai masu fakewa da aikin kwana su je su kwana a gidan wasu akwai ma'aikata asibitin da ana hada su duti Allah ya isa matar aure ta fito da sunan ta taho duty za ta yi aikin kwana a asibiti a hada ta da wasu nasin maza ba kyau abinda za ka ga suna yi idan dare ya yi patient kai abin ba kyau in patient suka yi bacci sai a kashe wuta suna daki suna wannan ofis din su sake labule Allah kadai mahalicci shi ya san abin da ake a wannan daren a wannan wuri da ake duba marasa lafiya da sunan an tafi ana duti mai gidanta miskini yana can yana birgima yana koran sauro yana jiran albashi matarsa tauki albashi a ƙarshen wata saboda tana aikin asibiti cin amana ya yi yawa ha'inci ya yi yawa daga mata masu aiki ya ba ta dama tana aikin banki tana keɓancewa da manajan banki ko abokinta da suke zaman kanta da shi kaga hira da wasa da dariya da sakin jiki wata wallahi har abinci suke ci tare da abokanan aikinta a ofis alhali tana da aure shi yasa ni ban ga laifin mutumin da ya ce shi ba zai bar matarsa ta aiki ba ni ban ga laifinsa ba wataƙila ya san halin matarsa ya san raunin matarsa ko kuma ya yi aikin gwamnati din ya ga irin barnar da ake yi a ofisoshin gwamnati da matan mutane da ma'aikatun gwamnati da kamfanoni da bankuna da makarantu akwai matar da tana aiki idan sun tashi daga aiki abokin aikinta yake rage mata hanya a motarsa kujerar gaba take shiga ta zauna kwalik ɗinta ne a wajen aiki shi zai zo har kofar gida ya fakin ya ajiye ta a wurin karshen gafa ha hubba wallahi inna lanaraha fi dalalin mubin a ji tsoron Allah a daina ha'intan maza a ji tsoron Allah a kiyaye hakkin aure a ji tsoron Allah dan an baki dama je ki aiki ki dan nemi dan abin da zaki rufa kanki asiri ba wannan ya nuna cewa ki miƙe kafa kina barna ba kuma muna kira ga gwamnati da ma'aikatu na asibitoci don Allah a duba wannan matsala a daina hada namiji da mace a jutin kwana a yi kokari a daina ma'aikatu shugabannin asibitoci daraktoci da shugabannin nasin nasin a duba wannan matsala ku sani mu musulmi ne muna da addini kuma ku san raunin dan adam malam abubuwan nan fa akwai gyara yanzu mace ce za ta zama likita consultant ce tana zama tana duba mutane kowa yana shigo mata duba shi galiba in za a duba mutum sai an ɗauki blood pressure ɗinsa alhaji buɗe hannunka sai ya buɗe gyara gyara ita ma za ta kama nan duba nan ta riƙe nan riƙe nan ta ɗaura masa abin anan ta riƙe hannun mijin da ba nata ba nan wurin awa ya kamata wata mace ba mata ka wata taba nan ai is totally out of bound nan wurin ba a taba nan amma saboda likita ce ita ba inda ba za ta latsa ka ba gyara gyara alaji allura zan maka hajiya ta ina za ki ma allura gyara gyara wandanka wani ai ya je mace ce aka bata ta mai allura bayan likita ya duba shi sai ce aje nasin ta mai allura wata nas ya ga wata yarinya karama budurwa ya ce ke me zaki ta ce allura zan maka mana ni zaki wa allurar ta ce mu shiga daga nan aka shiga irin dan ɗakin nan mai dan labulan nan ya ga yarinya tana nema ta kwabe shi ya ce a'a na haƙura wallahi na haƙura allura da bai yadda ba kenan akwai mutumin da ya je ina son ku gane cewa kun ga tsarin nan yana buƙatar gyara in dai za a duba doka da ka'ida ta addini to ya kamata a yi respectin ka'idoji na addini mace ta zo malam balagaggiyar mace ko matar aure tana tumulmusa ka kana gadon rashin lafiya wata allurar a bayan ka za a yi maka kana gani ta kwance maka lawurjan wandonka wallahi da ɗan gajeren wandonka ta janye shi ta sa allura kuma ta mulmula maka kana gani wai duk wai ai larura ce larura wace larura a nemi namiji mana don Allah haba ai akwai mutunci da kama da kamala yanzu za ta yi wa uban mijinta sirkinta in tsautsayi sa sirkinta ya zo za ta yi masa cewa za ta yi a nemo wata taimata ta yi masa ko wani wani ya zo Allah ya jarabe shi larura ta same shi a al'aurarsa rashin sa'a likitan da ta karanta wannan bangare kuma mace ce ba namiji ba ya zagaya ya zagaya sai je wajen wancan likita sai a mai da shi wajen wancan matar ya ce wai ba namiji mai wannan al'amari al'aurarsa ce take ciwo ciwon ya shafi al'aurarsa kuma dole sai ya kwaɓe wandonsa ya ce don Allah ku taimake ni ku tura ni gurin namiji duk inda ya je sai a ce ka ai sai wajen dokta wance ita kuma abin da ta karanto kenan ka duba rikici irin na matanmu ki je ki je ki jefa kanki cikin wannan wannan bangare ha ba yayi yayi yayi in yaje aka ce masa ita ce sai sai bar asibitin ba zai dawo ba ciwo ya ci shi ya ci shi bai da halin da zai fita waje ba inda zai je wata jihar haka a dauka dauko shi ranga ranga kuma ta samu labarinsa ta ce an ce mata akwai wani fashion ya ki yadda ki gan shi wallahi dan wulakanci malam da aka kawo shi sai ta ce ba ga ka ka dawo ba yau ta ce gyara cire wandan kun san me mutumin nan yayi babbar riga sai ya dauka ya rufe fuskar sa gaba daya ya lullube ya ce cire da kanki kai lokacin da aka gaya mu wannan maganar ban ji daɗi ba na tausaya mutum na ce Allah ya raba mu da larurar da za ta jefa ka cikin irin wannan ba daɗi ko allura ne a ce wai mace ta zo ta dan ko dan tsankane ta bude maka hannu tana mammatsawa ita za ta yi maka allura akwai fitina ɗaukan jini akwai inda zaka je za a ɗauki jininka kun san sai an mammatsa hannun mutum an bubbuga haka an sa ɗan igiyan nan an ɗaure to wallahi sai a kai maka yarinya malam budurwa ma'aikaciya asibiti ita za ta ɗauki jininka in za a yi test a jininka dole kuma ka je ka bi layi ka miƙa hannun ta kama hannun ta mulmula ta shashafa abin da za ta shashafa da gemun ka da aƙidar ka limami ne kai a unguwarku ko ladanin unguwarku ko kai mai wa'azi ne ko alarama ne nan kan dai duk karatunka ya kare to idan an lura da bangaren mata din sai a lura da bangaren mazan ma dama wannan bangaren mace ta kai kanta wajen namiji ya mata abu kan wannan kan ma ba sai mun yi magana ba ai wannan shine abin da ake ciki yanzu a garin nan maza majoritin haihuwa da ake maza suke karbanta don Allah ina so ka wata rana ka bincika ka ga yadda akuya take haihuwa ka ga munin abun ka ga yadda tinkiya take haihuwa ka ga munin abun abun baya ganuwa wallahi haka mace take haihuwa kwabe su ake abu wani gado ne ake shimfiɗa su abun ba cewa komai komai nasu abu da kawai sai ta kai ga ana sa hannu ma ana ma aunawa a ga yanzu ta buɗe ta kai mita nawa akwai abin da suke ganewa gaban ya buɗe ya kai buɗewarsa ta kai ɗan ya fito akwai wasu 'yan mitoci da ake faɗa yanzu ta kai 5 ta kai 4 ta kai kaza ta kai kaza wallahi namiji zai buɗe yana duba wannan abu kai ai ba daɗi Allah ya isa ka yi ƙoƙari ka tura yarka ta je ta yi karatun likitanci kodin shi ne Allah isa haƙuri da gaske amma ka tura yarinyar ka tana can tana karanta PhD dobil major PhD fa me alakar mace da PhD tana ta tsalle-tsalle da guje-guje ko ka tura ta je ta zama akawunta don a kai ta banki ta rinka samun kuɗi ga larurar da muke ciki muna bukata a yaye mana damuwa alal akalli mutum ya kai matarsa asibiti ya ga mace ce za ta duba matarsa da dadi matarka za ta haihu ka kai ta asibiti ka ga mace ce za ta karɓi haihuwa da dadi amma ka ga zabga zabgan maza wani summa wallahi arna arna wallahi arna kuma da gayya da wulakanci wallahi za su yi maka wani ya zo ya wani ustazu da dan kokarinsa ya rako matarsa za a yi mata scanning duba scanning fa jama'a kun san scanning ai duba scanning fa wanda ake wa mata su bude cikin su cibiyar su karkashin cibiyar su ana musu scanning a garin nan fa wurare da yawa fa maza ne suke yi wa mata scanning tumbin su gaba ɗaya za su bude nan a yaye shi har ƙasa cibiyar su a bude a shafa wannan man da ake shafa a ɗauko kwamfutar na ana gogawa ana gani namiji ƙato wallahi shi zai zauna mace ta zo ta bude wannan abun ya zo yana dubawa duk haka ake a garin nan shi ne wani bawan Allah ya je da matarsa asibiti lokacin shiganta da ya zo sai suka shiga su su biyu sai likitan ya ce what do you want Say, my brother, what do you want? Do you, do you have something? Do you, do you like something from me? sai ce a mata ta ce na rakota ya ce ka rakota kamar mai cinye ta za a yi ya ce kama na wurin duba ta get out in kuma kai za ka duba ta ba ka kujera ka duba ta a ai saboda al'amari ne shari'a ta ce abin nan ka za ka yi ce get out da gemunsa da komai haka ya fito ya ce ba ni wuri ya kwantar da ita a dan matsatsen gadon da bai wuce teburin nan ba kuma ya zauna a gefen gadon hajiya me yake damun ki ya bude cikin yana tattaba yana dubawa mijin dole aka kore shi ya fita ya zauna yana tagumi yana damuwa ya gama duba ta ta fito shine taskun da wulakancin da muke fuskanta a ƙasar nan har yanzu ba mu farga ba ba mu gane ba na sha faɗa a karatu in dai mutum zai bar yarsa ta je jami'a ta yi karatu to dan Allah ku tura su su karanta ko nursing ko medicine ko irin school of midwifery din nan ko school of nursing wallahi yana da kyau don mu huta da wulakanci na sha faɗa ana maimaita a gaya mu yanzu consultant doctor gani doctor likita gani a nan garin mata kwaya nawa ne ku gaya mu duk kano gaba daya gogaggun likitoci mata da suka san larurori na mata da za su duba mata suka kware akan harkar mata kwaya nawa ne a kano gaba daya wallahi ba su kai biyar ba in na gadawa zan kara wata rantsuwar in ce ba su fi uku ba kwarai da gaske amma manya-manyan motoci a garin nan guda nawa ne masu manya-manyan kamfanoni a garin nan guda nawa ne masu tafka-tafkan filaye da suka rufe guda nawa ne lakcarorin jami'a guda nawa ne amma mata likitoci gogaggu guda nawa ne a kano ba mu da 'ya'ya masu kwakwalwan da za su yi ne ba mu da kishi hatta malaman jami'an ma akwai mugunta da keta da rashin kishi da rashin damuwa da al'umma mai kun a taimaka a buɗe admission din a ta ɗiban mata waɗanda suke da ƙoƙari za su karanta likitancin nan alala galli a yaye mana damuwa da bakin cikin da muke ciki babu kaɗan ne masu kishi bakin ciki suke yi su ga an tsallaka an kai gaba sai dai a ta kada yara ko kuma su yaran ba su damu da karatun ba ina faɗin wannan saboda matasa da suke gabana da mata da suke saurare na wallahi ya kamata mu yaƙi wannan taskun da wannan wulakanci kuma na gaya muku ba za ku gane illa ba sai sai girma ya zo muku kun yi aure da yawan ku in kuka yi aure kuka fara zirga zirgan kai matan ku asibiti duk garin nan asibitin da yake mace take duba mace wallahi ba su fi irge ba su wuce kwaya uku ba wanda kana da garanti in ka kai matarka namiji ba zai duba ta ba kaɗan ne banda asibitin gwamnati kan dama private nake magana daidai ku ne kuma an gaya muku mutane ma ba su ma damu da su ba ba su damu ba kowaye ma zai duba ta kawai akwai matar da ta je likita yana duba ta kawai sai kama mata zancen banza to daga shi sai ita a ofis kuma zai duba ta dole ta dan cire hijabin saboda za ta dan dage zai duba gadon bayanta wani abu yana damunta zai duba kaza zai duba waye waye dinta ta ce wallahi sai gashi ya dauko babban wayar sai yana daukan hoton jikinta gaba daya da aka gama kuma sai da san dabarar da zai yace ta bada lambar wayar ta in case of ko tana da damuwa ga lambar wayar sa ita ma ta kawo nata iya da ta wannan kawai ya fara neman ta barin gaya muku wallahi akwai likitoci mabarnata marasa gaskiya maha'inta akwai ɓata gari a cikin likitoci akwai ɓata gari a cikin ma'aikata lafiya shi yasa kungiyar musulmi ta ma'aikata lafiya suna kokari wajen zakulo irin waɗannan mutane wajen yi musu nasiha da musu gargadi amma idan ka shiga babin bai da daɗin ji ya ko yan uwana musulmi don Allah ku ji zafin wannan magana mu yi tunani mu ga yaya za mu yaye wa kanmu wannan damuwan Allah ya sa kana da yarka mai dan kokari wanda tana fahimta tana yin bokon tana ganewa yi kokari ka dan sa ta tai ko school of nursing ko dan medicine din nan inda hali ka bi hanyar da ake a samu ka kashe mata kuɗi ka taimake ta da kyakkyawan niyya cewa dan ta taimaki al'umma wallahi Allah zai taimake ka Allah gyara halin mu to bayan mata sun yada a gari cewa lalle wannan mata ta yi abun kunya ta nemi dan gidanta to ita matar da ta ji labari matar sarki mai ta ce فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ما تاكر ينزل أتبتر مكو دا كيد ماتا ta ce ni za a yi wa haka ni ake yadawa a gari cewa na yi abin kunya na yi kaza yau matar sarki ce balan ma sami atbi makirhin na yayin da ta samu labari da makircin matan bi kaulihin na wa hadisihin na da maganganunsu da zancen da suke yi a kanta cewa ta yi abin kunya tana neman yaron gidanta arsalat ilaihinna sai ta aika wa matan garin gaba ɗaya ta ce duk ku zo ina neman ku a kai matar sarki tana nema ba dole a zo ba ta ce ku taho ku zo gidana ina neman ku arsalat ilaihinna ta shirya musu wajen zama mai kyau malaman tarihi suke cewa mata arba'in ta kira daga cikin matan nan akwai 'yan gulman da suke ta gulman ta suke ta yadawa suka bata ta ka duba makircin mace malam da ta kira wasu sai ta jera su layi guda wa'atadat lahunna muttaka'an sai ta tanadar musu a'atadat kaman wato a'addat kenan ta tanadar musu muttaka'an abinda za su zauna su dan dogara daga al'ittika'u ne a bisa wata fassara ta malamai wasu malaman suka ce muttaka'an ta tanadar musu abincin da za su ci suna zaune me yasa aka ce muttaka'an to me alakar abinci da muttaka suka ce a lokacin abincin da ta ba su abinci ne da in suna ci sai su dan kishingida su samu irin filulluka ko abun dogaro da kishingida sai su kishingida to shine fasummiya ta'amu bil muttaka'i isti'aratan sai aka ambaci abinci da sunan muttaka a matsayin isti'ara aro ne amma a da'amu da'amu almuttaka muttaka kuna ganewa sai ta basu malamai suka ce ta basu abin da za su ci ko kuma ta basu abin zama da suka kishin gida yanda suna kishin gidan nan suna kallon duk wanda zai wuce da su zai wuce ta gaban su a larabci duk abin da ake zama a kansa a kishin gida a ci wani abu ko a sha wani abu sunansa muttaka yanzu wannan kujerar tawa da nake kanta mai juya wannan ba irin ta alarama ba kun ga akwai bambanci ko yawwa yanzu ka gana kishin gida ina shan ruwa ko sunanta muttaka inda ma da akwai kaji lafiyayyu a nan an kawo mu in na dan yaga na ci na kishin gida sunanta me muttaka ina fata ana ganewa to kenan dai ta tanadar musu wani wurin zama da za su dogara ko su ci ko su sha wasu malamai suka ce bayan wannan ta tanadar musu da wani abu kamar kubewa ta ba su wuka shine Allah ya ce wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan ko dai abincin da za su ci din yana bukatar a yanke shi a ci ko kuma ta ba su kubewa suna fassarawa da kubewa wai dan a fahimci kubewa ce ana iya yanka ta ana kallon wani ko sai ta ba su atat kulla wahidatin minhunna sikina wasu malamai suka ce ba sai an ce kubewa ba nama ne ta ba su kawai mai tauri wanda kuma ta raba musu wuka kowa ta yanka suna yanka suna ci ana hira ka duba makarin mata ashe ta tanadi annabi yusuf alaihi salatu wasalam tunda yaron gidanta ne ta ce yayi kwalliya yayi ado ya gyara jikinsa ya zauna a wancan ɗakin bai san me ake yi ba bawan allah sai da mata suka zauna suka karɓi wannan nama suna yankawa wa ƙala tikhruj alaihinna sai ta ce da annabi su fito ka ratsa su fito ta tsakiyar su ka ratsa ta san fitinar mata in sun ga kyakkyawan mutum da inda mace take idan ta ga mace mai kyakkyawan halitta to hankalinta gaba ɗaya fita yake daga jikinta kuma a duniya ji za ta yi ita kam gaskiya ta yi hasara tunda ba wannan mutumin ta aura ba suna da rauni ai shi ya sa ka daina barin kuna tafiya da matarka tana leke-leke ta duba can ta duba nan ta duba nan ka daina bari wallahi za ta je ta gano wanda ya fi ka fasali ta zo da kuna dawowa gida ta sa maka fuskar shanu kai wallahi kai ga kanan ga kanan ga ta ka zo ta maka shari in ga maka maganinka ka daina bari ba a bani suna yawo ka nakabe ta da niƙabi kwarai kuwa tana fita ka ce ɗauki niƙabi ya fa ta ɗaure gam bayan an sa shi ma ka ce ina na sako wannan da ake rufe ido shi ki ce sauke shi gabanta kawai za ta gani kwarai kuwa ai wani ne ya je da matarsa kishi ne da shi sun je sayayya da matarsa da ya je ana saye sai ya ga ta gurawa mai shagon nan ido nawa ne wannan yana kallon tana kallon sa sai da aka dawo ce ashe baki da mutunci ya za ki zo kina ta kallonsa kin kura masa ido ki kau da kai mana ki ce nawa ne kina dan kallonsa kaɗan kaɗan ta gefe gefe ya yi mata faɗa matar kuma mai addini ta ce kai hakuri Allah baka hakuri ya ce ke za ki ji daɗi idan ki na zura wata mata ido na ta kallonta za ki ji daɗi ta ce ina ya ce ni ma ina kai yanzu ka ga laifinsa ba laifi ya yi ba yi aikin namiji mai kishi a baka ji ana cewa sai na umar ko namijin kuda ya gani a gidansa wai ya sai ya kore shi ya kashe shi kuda namiji idan ya gani a gidansa ce me kawo ka to abin tambayan anan wai ya yake gane ta macen kuda da namijin kuda ko ba ka wani nakdul mutum kenan so mata suna da rauni ya kamata mu dauki wannan kisan mu fance ta wa qala tukhruj alaihinna tace wa yusuf fita karaza su bawan Allah annabin Allah ya fito malam kar ka manta mun gaya maka rabin kyawu na duniya gaba daya kyau na duniya da Allah ya dunkule shi sai ya raba shi gida biyu ya ba wa mutanen duniya rabi rabi kuma gaba daya ba wa yusuf alaihi salatu wassalam kai ka san yusuf kuwa a ina ai ya rufe kofa duk duniya ba wanda ya kai shi kyau malam yana fitowa mutanenka suna dan yanka naman nan ana yanka suna yanka suna kallonsa duk suka manta suka yayyanke 'yan yatsunsu yatsa tana jini tana zuba ba su ji yankan ba saboda tsabar kyawun annabi yusuf halittarsa ya ɗauke musu hankali har sun yanke hannayen zuwa ba san sun yanke ba wa qala tukhruj alaihinna yace ce ku fita yace fita ka ratsa su suka ce da suka ga kyawun yusuf ya fi wata daren haske kyau manzan Allah da kansa yake cewa hadisin abi sa'id al-khudri riwayar kamar yadda ibnu hajar ya kawo ta yake cewa subhanallah annabi ya ce lokacin da ya isra'i da mi'raji Allah ya nuna masa annabi yusuf ya ganshi ya ce tab kyau kal kamar lailatul badri kamar wato wata a daren haske haka imamul hakim da imamul baihaqi suka ruwaito wannan imamul baihaqi a cikin dalal ilmin nubuwa amma a cikin riwayar akwai abu harun al-abdi wanda ke za'ifi ne falamma ra'aynahu akbarnahu yayin da suka ga yusuf akbarnahu suka girmama shi akbarnahu a azamnahu wato lamarin sai ya girmama gare su suka shiga cikin wani irin yanayi na ɗimaucewa saboda kyawunsa wa qatta'na aydiyahunna Allah ya ce suka yayyanke hannayensu jama'a Qur'ani ne faɗa suka yayyanke hannayensu saboda kyawun Yusuf sun manta wa qulna hasha lillah ma haza bashara suka ce ma'azallah Allah ya tsare wannan ba mutum bane sam hasha lillah ana nufin Allah ya tsare Allah ya kiyaye sam sam sam sam wannan ba mutum ba ne laisa haza bi bashar in haza illa malakun karim kai ai wannan ba wani bane face mala'ika ne mai karamci mai girma kuma mala'ikan ma mai karamci mai girma a wajen Allah suwa suka faɗi wannan matan da suke zargin matar sarki ta nemi yaron gidanta tana shiru tana kallon ikon Allah kuma tana jin abin da suke faɗa bari mu je mai ta gaya musu amsa da ta mayar musu tace me قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين wannan mata sunanta ra'il kamar yadda suke faɗa mata wannan sarki ta ce fadalikun alladhi lumtunnani fihi to ai wancan shine abin da kuke zargina a kai kuna zargina a gari cewa na nemi dan gidana to a lokacin ta sarraha abin da ta yi yanzu wannan ba ta tabbata ta neme shi ba ta ce to ga zargin da kuke min abin da kuke faɗa a kaina ai wannan ya cancanta a masa sama da haka ku ba ma neman sa kuka ba hannayen kuma kuka guzo tsire gaba ɗaya kuka yanke saboda jaraba walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asama tace haƙiƙa na neme shi ni da kaina na neme shi akan kansa fasta'asama sai yaki fasta'asama famtana'a yaki yadda shikenan kun ga ta wanke shi ko kun ga can maganar da fama da za'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana din nan kaga ta kare ta shi anan wurin tace yake yadda wala in lam yaf'al ma amuruhu ni kuma nace da shi idan bai aikata abin da na umarce shi ba ne ya kusance ni ba la yusjananna wallahi sai na yi masa uquba a daure shi a kurkuku wala yakunan min as-saghirin kuma wallahi sai ya kasance cikin kaskantattu tozartattu wulakantattu kenan kaga yanzu ta faɗi bayani dalla-dalla ita ta yi komai kuma ta yi tiretinin ɗinsa cewa in bai yi ba zai shiga kurkuku kuma zai zama cikin mai wulakantattu sai mai faru a ƙarshe قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين نعم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya rangwanta mana wani sati insha Allah za mu shiga labarin zaman annabi Yusuf a cikin kurkuku bayan ya tsallake wannan jarrabawa sai kuma a shiga cikin rayuwar kurkuku Allah ka raba mu da rayuwar kurkuku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh